من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hadid jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyar faɗin Allah maɗaukakin sarki lahu mulku samawati wal ardi na ga Allah shi kaɗansa mulkin samai da kasai wa ilallahi turja'ul umur kuma zuwa ga Allah ake mai da al'amurra baki ɗayansu yau insha Allah za mu tashi a farkon aya ta shida Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da daidai Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور الله مدaukakin sarki yace yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layli Allah shine yake shigar da ini dare a cikin wuni kuma yake shigar da wuni a cikin dare banda Allah akwai wanda zai siffanta da wannan aiki wani mutum idan ya ga dama sai ya tsakuri waɗansu awowi a cikin wuni sai ya ƙara madari in ya ga dama sai ya tsakuri waɗansu awowi daga cikin dare sai ya ƙara ma wuni sai ka ga tsayin da wuni ke da shi ya fi na dare wani lokaci tsayin dare ya fi na wuni banda Allah mutane da aljanu da su iya ƙara tsayin dare ko yini duka wannan Allah na bayyanar da shi ne mabayi domin bayi su sallama mishi domin bayi su miƙa wuya wadda ya iya haka menene ba zai yi maka ba babu yulijul laila fil nahari Allah shi ke shigar da dare cikin wuni wa yulijun nahara fil laili kuma yakan shigar da wuni a cikin dare wani lokaci wannan sashin sai ya ɗara wannan sashin tsayi wani lokaci wannan sashin sai ya ɗara wannan sashin tsayi banda Allah akwai waɗanda za su iya ƙara ma kansu ini ko dare kuma ya gudana? Ba zai yiwu ba. Ini, dare da wuni, ayoyi ne manya-manya daga cikin ayoyin Allah, wadda in mutum zai natsu ya dinga kallon ini, dare, wuni, dare, wuni, wallahi malam ya ishi mutum wa'azi a rayuwa. Allah ya ce a Ƙur'ani, inna fi khalqis samawati wal ardi في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Allah ya ce, Inna fi khalqis samawati wal ardi Allah ya ce lallai cikin halittar sammai da ƙasai wakti lafin laili wan nahari da sabawan dare da wuni ayi dare ayi wuni ayi dare ayi wuni la ayatin li ulil albab Allah ce wallahi akwai ayoyi ga masu hankali akwai ayoyi ko babu yau mu yi karatu mu tashi gobe mu yi karatu mu tashi jibi mu yi karatu mu tashi ana wannan lissafin sai a ɗauke wannan ana lissafin sai a ɗauke wannan ana lissafin sai a ɗauke wannan wata ran sai kaga dukkan masu halartar karatun da masu karatun duka sun wuce haka ne ko ba haka bane muna nan masallacin muna karatu sai aka je shi gida aka same ni aka ce mun na zo mahaifin arran ma ya rasu muka je muka yi sallah aka kai shi ana nan ana tafiya ana tafiya sai nima aka zo mahaifina sai ya rasu shi ma muka je da su arran ma muka kai shi ana nan ana nan sai mahaifiyata ta zo ta rasu ita ma aka je aka kai ta ana nan ana nan mahaifiyan arran ma ma ta rasu yanzu da ni da arran ma ba uwa ba uba to ina yanzu channel din kuma zai dawo kanmu ne amin to haka rayuwa take haka rayuwa take da haka za a ɗauke komai to yau da gobe kenan hausawa suka ce yau da gobe mai kashe labule kasan shi labule ba saka shi ake ba in za a wuce ne a ɗan goge shi kawai a wuce amma wata ran sai ka ga ya yage akwai wa'azi ko babu akwai wa'azi ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wadda ke jan hankalin bawa zuwa ga kadaita Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya Allah a cikin alkur'ani yace قل إن قل أفرأيتم قل أرأيتم قل أرأيتم نعم.
إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ƙul ka faɗa ma al'ummanka, a ra'aitun Allah ya ce ka ce musu ku bani labari, in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yawmil qiyama idan da Allah zai sanya muku dare ta yi ta tazarce har ranar alkiyama dare yayi an sha ruwa dare bayan awa biyu uku dare sati ɗaya biyu dare wata ɗaya biyu dare Allah ya ce ka gaya musu ku bani labari in ja'ala Allahu alaikumul laila sarmadan ila yawmil qiyama inda Allah zai muku tazarcen dare har ranan alkiyama babu wuni dare kawai za a yi ta rayuwa a ciki man ilahun ghairul lahi ya atikum bidiya wane ne wadda ba Allah ba za ku je gunsa ya zo muku da wuni Allah ya ce akwai afala tasma'un Allah ya ce to ba za a karanta muku karatu ku ji ku fahimta ku yi aiki da shi ba kul Allah sai ya ce kuma ka tambaye su ara'aytum ku bani labari in ja'ala Allahu alaykumun nahara sarmadan ila yawmil qiyama inda Allah zai muku tazarcin ini har ranar alkiyama dare ba dare ba ta shigo ba sati ɗaya biyu babu dare wata ɗaya biyu babu dare shekara ɗaya biyu babu dare Allah ya ce man ilahun gairullahi ya atikun bilailin taskununa fihi wane ne wadda ba Allah ba zai iya zuwa muku da dare wadda za ku dinga samun natsuwa a cikinsa akwai jama'a sai ya canza kayansa da kansa ba wadda yake da iko ya canza dare ta zama ini ko ini ta zama dare Allah ya ce inda zan muku tazarcen dare har zuwa ranar alkiyama ba ku da wadda zai kawo muku ini inda zan muku tazarcen ini har ranar alkiyama Allah ya ce babu wadda zai juya muku ya kawo muku dare Allah sai ya ce wa min rahmatihi yana daga cikin rahamar Allah ja'ala lakumul laila wan nahar Allah sai ya surka muku ya garwaya muku dare da ini litaskunu fihi domin in dare yayi ku dinga samun natsuwa a cikin dare walitabtagu min fadlihi idan gari ya waye kuma ku fita ku je ku nema daga falalan Allah wala allakum tashkurun Allah ce na muku haka ne don ku mun godiya inji Allah Allah ya ce nayi haka ne don ku mun godiya Allah ya ce yulijul laila fin nahari Allah shi ke shigar da dare cikin wuni wa yulijun nahara fil laili kuma yake shigar da wuni a cikin dare wa huwa alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane yanzu ba gashi dukkan mu a zaune ba duk abin da kowa ke tattaunawa Allah na gani kuma ya san me yake tattaunawa alimun bi zati sudur shi yasa yace inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum Allah ya ce hisabi dole mu damu yi akwai wani wanda zai iya yin hisabi babu domin babu wanda yake iya tsinkayar abin da ke cikin kirazan bayi idan ba shi Allah ba saboda haka Allah sai ya kaɗaita da hisabi shi zai yi hisabi domin shi alimun bi zati sudur ya san duk abin da zukatan mutane ke ciki abin da suke tattaunawa abin da suke kullewa abin da suke kudurcewa Allah ya sani amma kai in zaka ma mutane hisabi ta ina da ka fara babu babu sallah wannan sallah wannan imaduddin sallah wannan akwai wadda zai yi sallar ba don Allah ba to kai ta ina zaka gane zaka iya ganewa infaki mutum ya cire dukiyarsa ya kashe akan hidimar addini akwai wadda zai kashe dukiyar ba don Allah ba kai ta ina zaka gane ba za ka gane ba ilimi ne na addini wannan da kake ganin ilimin addini wani yana nema ne don ɗaukaka don abin duniya ba don iyama yake nema ba to kai ta yaya za ka gane mai nema don Allah da wadda ba na Allah ba to amma kaga Allah in an je hisabi ai zai ware tsakanin kowa da kowa نحن أعلم بما في إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Allah ya ce na hannu a alamu bima fi nufusikum Allah ce mu muka san me kiyar in takunu salihin in kun kasance salihai ku nagartattu ne to Allah mai yawan gafara ne mai rahama ne ga waɗanda suke tuba suke komawa zuwa ga Allah Allah ce amma mu ne muka san abin da ke zukata saboda haka Allah ce shi zai yi hisabi wani hadisi al-Imam Tirmidhi ya fidda hadisi al-Imam Muslim ya fidda hadisi hadisin Abu Huraira hadisin da ke bayani akan wadda za a buɗe jahannama da su ranar alkiyama waɗanda su za a fara babbakawa a wutan jahannama ranar alkiyama Allah ya tsare mu daga wutan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwalan nasi inna awwalan nasi yuqba alaihi yawmal qiyama daga cikin mutane wadda za a fara hukunci a kansa ranar alkiyama waɗansu mutane ne guda uku Allah ya tsare mu da shiga cikinsu annabi ya ce mutanen da za a fara hukunci a kansu ranar alkiyama na farko annabi ya ce rajulun istushhida wani mutum ne da ya je ya yi mutuwar shahada ana yaƙi don ɗaga kalmar Allah shi abun yaƙin ya faɗi ya mutu fa'uti ya bihi sai a zo da shi gaban Allah sai a tsaye da shi fa'arrafahu ni'amahu Allah sai ya tabbatar mishi da ni'imomin da ya mishi lafiya ne ji ne gani ne hankali ne duk baiwar da Allah ya mishi sai ya tabbatar mishi da ita fa'arafaha shi ma sai ya tabbatar da cewa Allah ya mishi wannan ni'ima qala sai Allah ya ce mishi fa ma amilta fiha wannan ni'ima da na maka me kai da ita jama'a mun fahimta ba ya ce sun malatus alunna yau mai izin anin na'im ba za a tambayi mutane akan ni'imomi da Allah ya musu ai a wani ku ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا Allah ya ce inna sam'a wal basara wal fu'ada ji da gani da hankali da Allah ya baka kullu ulaika kana anhu mas'ula duk za a ma tambaya akan su ranar alkiyama kar ka dauka idon kawai zaka sake shi ne kayi ta ganin abin da kake so kayi ta jin abin da kake so akwai tambaya da za a ma kuma dole zaka bada ansa fa'arrafahu ni'amahu Allah zai tabbatar ma wannan wanda ya mutu a wajen yakin ni'imomin da ya mishi fa'arafaha shi ma ya tabbatar da cewa eh Allah ya mishi qala sai ya ce mishi fama amilta fiya me kai da waɗannan ni'imomi da na maka qala sai ya ce ma Allah qataltu hatta qataltu fika hatta istushhidtu zai ce Allah na yaƙi don kai har ta kai mana yin shahada saboda kare addininka qala kadabta Allah sai ce mishi kariya kake yi. yanzu in kai ne ta ina zaka gane gaskiyarsa zaka gane to amma ya je inda za a gane yanzu qala kadabta Allah sai ya ce mishi kariya ne walakinnaka قاتلت ليقال جريء فقد قيل Allah zai ce a dama kayi yakin ne don a ce wani jarumi ne su suke kai hare-hare waje kaza kuma an riga an faɗa. Thumma umira bi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fil nar Allah sai yayi umarni ya ce a jashi rubda ciki a jashi akan fiskansa a je a jefa shi a wuta wannan shine mutum na farko wa rajulun sai kuma mutumin da wasa Allahu alaihi Allah ya yalwata mishi arziki a rayuwar duniya wa a'abahu min asnafil mali kullihi Allah ya bashi dukkan dangin nau'in arziki kala kala Allah ya bashi fa utiye bihi sai a je a fito da shi daga cikin taron kiyama a zo a tsiri shi fa arrafahu li amahu Allah sai ya tabbatar mishi da ni'imomi da ya mishi fa arafaha ya yarda ya tabbatar da Allah ya mishi kala shi ma Allah sai ya ce mishi fa ma amilta fiha wannan dukiya da na baka mai kai da ita kala sai ya ce ma taraktu min sabilin zai ce ya Allah ban bar wata hanya ba ban bar wata kofa ba duk kankantanta tuhibbu an yunfaka fiha da kake so a ciyar ta wannan hanyar illa an faktu fi halaka face sai da na kashe dukiyar don kai Allah jama'a mun ji amsa ƙara sai Allah ce mishi karabta Allah sai ce ƙarya ne walakin na ka fa'alta Allah sai ce mishi ka kashe dukiyarka ne a cikin al'umma da kuma ɗawainiyar addini liyuqal don a ce huwa jawar kai mutum ne mai kyauta ku ne masu taimakon jama'a ku ne masu taimakon addini ka faɗa don haka ne faƙadi ƙila kuma an riga an faɗa an yabe ka tun a duniya sun ma'umira bihi sai a yi umarni game da wannan mutumi fasuhi ba ala wacihi a jashi a kan fiskarsa hatta ulke finnar shi ma a je a jefa shi a wuta wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara al-qur'ana la hawla wala quwwata illa billah annabi yace da mutumin da ya fita ya je ya nemi ilimin addini ya sha ya ƙoshi kuma ya koyar da ilimin addini wa ƙara alƙur'ana ya karantar da al'umma alƙur'ani ba annabi ya ce khairukum man ta'allama alƙur'ana wa 'allamahu ba annabi ya ce to ya koyi karatu ilimi ya sani ya koyar ya karanci alƙur'ani ya iya kuma ya koyar fa utiya bihi shi ma sai a zo da shi gaban Allah Allahu akbar shi fa Allah mana kai kawai addini kawai ka yi addini tsakaninka da Allah babu wani shunku da za ka yi ka ɓuya a ƙarƙashin addini ka yi abin da ba daidai ba wallahi face Allah ya maka taunan asiri fa'ut ya bi shi ma sai a zo da wannan malamin fa'arrafahu ni amahu Allah sai ya tabbatar mishi da ni'imomi da ya mishi fa'arafaha ya tabbatar an mishi ni'ima kala sai Allah ya ce mishi fama amil tafiya ni'imomin da na maka wataƙil a cikin mahaifiyarku kai kaɗai ka haddace alƙur'ani wataƙil a familinku kai kaɗai ka haddace alƙur'ani kai ka samu ilimin addini fa ma amilta biya me kai da ilimin da muka baka qala sai ya ce ta'allamtul ilma Allah na tsaya na bada lokaci da kokari na na koyi ilimin addini wa allamtuhu Allah na koyar da ilimin addini wa qara'atu alqur'ana fika Allah na karanci alqur'ani don kai Allah qala kadhabta Allah sai ce ƙarya ne walakin naka kai dinnan ta'allamta ilma ka koyi ilimi ne ka je neman ilimi ne li yuqal don a ce ali malami ne wannan wa qara'ta alqur'ana ka je ka koyi qur'ani ne li yuqal huwa qari'un don a ce wani arramma ne abin da yake kake malam ko ko addini kai ko aikin Allah kai in ba don Allah kai ba Allah ba zai biya ka ba thumma umira bihi sai ayi umurni da wannan mutum fasuhiba ala wajhihi a jashi akan fiskan sa hatta ulke finnar aje a jefa shi a cikin wuta malam mafi tsautsayi da kasada a harkar addini mafi munin kasada shine yin abu ba don Allah mafi munin hatsari a harkar addini malam shine yin abu ba don Allah ba yin abu ba don Allah ba kayi ne don ka burge wani ko kuma kayi ne don ka ba wani haushi to asara ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisi man talaba ilma duk wanda ya nemi ilimin addini li yujariya bihi ulama don yayi kafada da kafada da malamai manufar neman karatunsa shi ma ya zam duk wata kujera da wani malami zai zauna zai zauna akai au liyumari ya bihi sufa ko kuma saboda ya dinga jahiltar da jahilai duk maganar da ka faɗa ce maka jahilin banza ɗiggagge to jahilci har abin aibanta wani ne da shi duk mutanen garinku idan jahilai ne kai wace riba ka ce shi jahilin ya zama jahili har abin daɗi ne babu daɗi to kawai saboda kushi jahilai ka san wani idan yana da jidali da kin Allah ko magana ka faɗa daidai ne don yana ganin baka yi karatu ba sai ya ce ba haka ba ne haka ne ko ba haka ba man talabar ilma li yujariya bihi ulama aw li yumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilayhi ko kuma ya nemi karatun ne don ya juyo fiskar mutane wajensa a ce shi ne in yana karatu jama'a suke taruwa annabi ya ce adkalahu Allahu nara annabi ya ce wallahi wannan malamin dan wuta ne to an ci riba a karatu babu riba to hisabi na Allah ne Allah ke ma bayan sai hisabi saboda Allah shi ke ganin abin da ke cikin kirazan mutane Allah shi ke ganin shi ke sane da abin da ke cikin zukatan mutane Allah ya ba mu dama da ikon yin ayyukanmu domin Allah Allah ya ba mu daman yin ayyuka da ikilasi sai Allah ya ce آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير Allah maɗaukakin sarki ya ce aminu billahi wa rasulihi Allah ya ce ku yi imani da Allah ku gaskata saƙon Allah ku gaskata Allah ku gaskata aiken Allah ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa anfiku kuma ku yi infaki ku kashe dukiyarku don taimakon addinin Allah ku kashe dukiyarku don taimakon bayin Allah jama'a muna ji aminu billahi wa rasulihi Allah ya ce ku yi imani da Allah da manzonsa wa anfiku kuma ku yi infaki mimma ja'alakum mustaklafina fihi Allah ya ce daga abinda muka sanya ku mamaya a kansa jama'a mun fahimta dukiyar dukiya dukiyar Allah ce kai kamar wakili ne aro aka baka Allah ya ce to ka ciyar daga wannan dukiyar da muka baka rikon shi yasa malamai suka ce babu wawa a cikin mutane kamar maruwaci ita dukiya wannan kuɗi a ce alhaji wani yana da tireloli alhaji wani yana da kamfanoni kuɗin aro aka bashi a ƙur'ani Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum Allah ya ce ku basu ku taimake su daga dukiyar Allah nan da ya baku a hannunku ku riƙe ta jama'a mun fahimta an baka riko ne an baka riko ne wannan ajiya da aka baka wannan wakilci da aka baka Allah ce to kai infaki to abinda ba naka ba an baka ka rike ne kai ma ka yi ka sai wadda ya baka ajiyan kuma sai ya ce ka taimaka ma wani sai ka ce ba za ka taimaka mishi ba akwai wauta anan ko ba akwai wauta malam to Allah ya ce wa an ku yi infaki ku taimaka mimma ja'alakum mustaklafina fihi daga abinda Allah ya sanya ku mamaya a kansa waɗansu ne suka tafi suka bar dukiyan aka ɗora ku kuma gobe ko jibi za ku tafi ku bata wani ya zo ya maita ai mun fahimta wannan shine tsari structure da Allah ya ba ma duniya tsari ne na kalifanci mayewa ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون tsarin da Allah ya ba ma duniya tsari ne na maiwa idan waɗannan suka zo suka yi abin da za su yi sai a tafiyar da su sai a zo da waɗansu sai su ci gaba in suka yi tafiya sai a tafiyar da su wannan haka tsarin take ko ka yadda ko baka yadda ba haka take ai ofis da kake zaune a ciki a kanka aka gina ofis din wani ne ya fita ka shiga kai ma da ka fita wani ya shiga wannan dukiya da take hannunmu mayewa ne shi yasa malam inda zaka natsu ka je ka bi ayoyin nan a natse ka yi tadabburi zaka ga abin da zai baka mamaki abu na farko ka bi duk garuruwan da ka sani in shekarunka ba su kai ba ka nemi taimakon dottawa su gaya maka duk garin da ka ɗaga ido ka kalla shekara talatin da ya wuce masu kuɗin garin yanzu ba su ne masu kuɗin garin ba haka ne ko ba ka bane duk gidajen da za a nuna gidan suwa ne su ne masu kuɗin garin shekara talatin da ya wuce yau an canza gidajen ba waɗancan gidajen ne gidajen masu kuɗin garin ba haka ne ko ba haka bane haka ne to duk abin da ka daga ido ka kalla haka Allah yakan mai shi yasa malam wanda bai fahimci wannan tsarin Allah na mayewan ba rayuwa take duma shi yadda ya kamata dole ne kai kasa sai kuma a daga wani sai ya ci gaba hadisi ne al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi hadisin Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yana da raƙumarsa wacce take da gudu gudu ba a shige ta raƙuma ce ko tabuwas kasuwa ba a shige inda ya tsere za a yi ita ce a gaba wani balarabin ƙauye wataran sai ya shigo garin madina da wani ɗan saurayin raƙuminsa me kawo ka yace na zo ne kawai mun tsere da taguwar manzan Allah sai aka shata sai aka zuba har ya tafi inda aka sa target ya je ya dawo ta annabi bata isa ma inda za a je gun target din ba hankalin sahabbai sai ya tashi hadisin al-Imam al-Bukhari ya da shi annabi sai ya fahimci kaga ai kaman yau kuma an ci su kenan ko annabi sai ya fahimci sahabbai duk sun damu waɗansu suna cewa yau fa an wuce taguwar annabi yau fa an wuce taguwar annabi annabi sai ya ce ku kwantar da hankalinku inna haqqan ala Allah yace hakki ne akan Allah ka'ida ce ta Allah Allah yarfa shay'an min ad-dunya illa wada'ahu Allah bai taba daga wani a duniya duk wani al'amarin duniya duk yadda Allah ya daga abin yayi tara to wata ran zai sauke shi kuma ya daga wani annabi yace kwantar da hankalinku inna haqqan ala Allah Allah yarfa shay'an min ad-dunya haƙƙi ne na Allah Allah bai daga wani abu cikin al'amarin duniya illa wada'ahu face kuma ya zo ya sauke abin kuma an daga wani ya sake tashi jama'a mun fahimta wannan haka tsarin yake shi yasa idan ka samu dan boko ko dan siyasan da bai gane ya gama yayinsa ba sai yayi ta wahala a in ka gama naka ka gama yalla kai ka ba da waje a wuce in ka ce sai ka yi ta yi kiman ka sai ya zube wannan tsari ne na Allah kowa da damar da Allah ya bashi idan damar kan ta zo kai tara to lokacin da ta lafa to wani ne kuma zai taso in ka ce kuma dole kai ne zaka ci gaba to sai kai ta samun matsala jama'a mun fahimta haka Allah ya tsara al'amarin rayuwar duniya duk abin da aka ɗaukake shi aka ɗaga shi to kuma shi kenan sai a zo a sauƙi shi saboda ka sai a ce wancan ofis ɗin na wane ne wata rana kuma ba na wane ba ne to kaga kai yanzu in ka fahimci wannan karatun akwai lokacin da za a ce wai za ka yi ritaya gaban ka yi ta faduwa kawai sai ka shirya ma ƙalubalen rayuwa sai ka shirya ma ƙalubalen rayuwa Allah ya ce to ku yi infaki daga wannan dukiya da Allah ya sanya ku mamaya a kanta waɗansu ne suka tafi duk yadda kake ganinka da bala'in son kuɗin nan haka wani alhajin ya mutu ya bar kuɗin ya tafi to kai kuma sai ka yi ta gadon su ka yi ta gadon su ka yi ta gadon su a kai ma haka da ka tafi ka basu waɗansu a ɗaure da rubami haka da ka tafi ka basu tsarin Allah ne akwai mayewa tsarin Allah ne akwai mayewa akwai maiwa a tsarin Allah Allah ce to ku yi infaki bayin Allah yana daga cikin mafi tsadan al'amari a wajen musulmi infaki fi sabilillah ba da dukiya tallafi da dukiya taimako da dukiya wajen gina addinin Allah da gina bayin Allah yana daga cikin mafi alkhairin aiki da zaka yi ka samu tsira a wajen Allah hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas kowa a ranar alkiyama na karkashin inuwan sadakansa ne har sai an gama hukunci a tsakanin mutane in baka da inuwan a wannan ranan zaka tsaya annabi ya ce to inuwa inuwa inuwar sadaka inuwar sadakarka ma'abucin sadaka karkashin inuwar sadakarsa zai zauna a wani riwaya annabi ya ce inna zillal mu'mini yawmal qiyama sadaqatu inuwar mu'mini a ranar alkiyama annabi ya ce sadakarsa dukiyarsa da ya cire ya yi taimako da ita zai zauna ƙarƙashin inuwarsa ba akwai waɗansu mutane guda bakwai da annabi ya ambace su ba wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da wadda ya bada sadaka da hannun damansa hagu bata san me ya bayar ba annabi ce shi mana karkashin inuwan al'arshi a ranar alkiyama to kaga ranar sadaka kenan ranar da alkiyama take cakudewa to a lokacin kai kuma zaka ga alkhairin sadakarka kuma sadaka duk kankantanta tana bada mafita wa mutum haka annabi ya ce hadisi ne al-imam al-bukhari ya fidda shi hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma minkum ahadun babu wani mutum daya a cikin ku inji annabi illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman annabi yace babu wani daya a cikin ku kowaye face zai yi magana da Allah kai tsaye babu dan tarjuma tsakaninsa da Allah Allahu akbar duk dokokin nan da kaga ake karantawa cikin alkur'ani da sunna Allah da kanshi zai tambaye ka ce maka me yasa na hana ka baka hannu ba sai kai bayani me yasa nace ka bari baka bari ba me yasa nace kayi baka yi ba shine ma'anan sannafurugu lakum ayyuhan sakara babu wani ɗaya daga cikin ku face zai yi magana da Allah babu dan tarjama a tsakaninsu annabi ya ce idan aka tsayi da mutum a gaban Allah fayanzuru aimana minhu fala yara illa ma qaddama zai daga ido ya duba hannun damansa annabi ya ce zai ga ta dama ba komai sai aikin da ya aikata malala yana jiransa fayanzuru ash'ama minhu sai ya juya ya kalli hagunsa fala yara illa ma qaddama zai ga ba komai ta hagu sai ayyukansa Allahu akbar annabi yace fa yanzuru bayna yadayhi sai ya kalli gaba gare shi fala yara fala yara illa an-nar fil qa'wati annabi yace ba zai ga komai ba sai wuta kawai tana ci a gaba gare shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fattaqun nara ku kare kanku daga wuta walau bi shiqqi tamratin ko da tsagin dabino ne ba sai ya kai dabino guda ba annabi ya ce ko rabin dabino ne kaciyar annabi ya ce zai tare maka matsala a ranar alkiyama mai dabara mai dabara shine ya yadda ya sa dukiyarsa domin rayuwar al'umma domin taimakon al'umma domin ciyar da al'ummarsa gaba domin ciyar da al'ummarsa gaba ba ku ga yadda mutanenmu suke rayuwa ba ka je ka ga yadda 'yan gudun hijira suke rayuwa na haula wala quwwata illa billah wani program na saurara daga ɗaya daga cikin waɗannan manyan gidajen rediyon nan wai an kori wani coach ne a wata babbar team a Spain a Spain ne ko a Ingila to an kore shi daga team din to su kuma sai suna hira da irin ma'abuta ƙwallon ƙafa irin me da su ce game da koran wannan coach din duk ba koran bai wuce sati uku nan ba sai wannan ya ce mun yi bakin ciki ai ba a kore shi ba ai abin da ya faru da coach wane ma kenan kuma wadda za a kawo ma haba mana kamar kai baka da addini ga abin bakin ciki jinsin ka duk duniya ba su jin wani yare sai yaren da kake ji addinin ka ɗaya da su waɗansu a jeji suke kwana wani zai kwana uku bai ci abinci wai kana wai an kori coach wai kana bakin ciki kana gaya ma duniya wai an to me da me zai amfane ka laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah ga abinda zai gane ka nan damuwanka ga ƴan uwanka nan suna kwana a jeji suna kwana a primary school suna kwana a fili a cikin tanti ba su da abinda da su ci waɗansu yara suna mutuwa wai kana bakin ciki wai an kori coach a Spain yana fa nuna takaicinsa da damuwarsa Allah ya shirye mutanenmu wallahi malam wannan harka wannan harka wannan harka ta kullu wallahi banda wadda ba shi da manufa a rayuwa wallahi ba wadda zai jarabtu da wannan bidiyar me zai amfane ka shi duniya ko lahira ka faɗi me ya amfane sa ga yadda al'ummar ka take rayuwa ga yadda al'ummar ka take rayuwa rashin manufa ne to infaƙin dukiya infaƙin dukiya yana daga cikin abin da ke tsayi da mutum akan kafansa ya samu tsira ranar alkiyama yana daga cikin abin da ya fi tara lada wa mutum a ranar alkiyama idan mutum ya yi infaki mafi karancin lada da za a bashi ninki 700 na abin da ya yi infaki ashe kenan kaga dole wadda yake da manufa kuma Allah ya yalwata mishi yayi kokarin kashe dukiyarsa domin ganin addinin Allah ya ci gaba ya yi ƙoƙarin kashe dukiyarsa domin ya ga ya inganta rayuwar al'ummarsa haka ne ko ba haka Allah ya ce wa an fi ku yi infaki mimma ja'alakum mustaklafi na fili kan abin da Allah ya sanya ku mamaya a kansa fallazina amanu Allah ya ce waɗanda suka yi imani da Allah minkum daga cikinku wa anfaku kuma suka yi infaki lahum ajrun kabir Allah ce suna da babban sakamako a ranar alkiyama ai mun ji ko fallazina amanu minkum waɗanda suka yi imani daga cikin ku suka gaskata Allah suka gaskata aikin Allah wa anfaqu suka cire dukiyarsu suka yi infaki a tafarkin Allah Allah ce lahum ajrun kabir suna da wani irin babban sakamako a ranar alkiyama Allah ya samu a cikinsu Allah ya tabbatar da digadiganmu sai Allah ya ce وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi me ya same ku da ba za ku yi imani da Allah ba war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kiran ku don ku yi imani da ubangijinku Allah ya ce to me zai hana ku imani me zai sa ba za ku yi imani da Allah ba wa malakum la tu'minuna billah me zai hana ku me ke gare ku me ya same ku ba za ku gaskata Allah ku miƙa wuya ma Allah ba war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kirayen ku saboda ku yi imani da ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum Allah ya ce ku sani hakika Allah fa ya rike alƙawarin ku in kuntum mu'minin in dai kun yi imani da Allah Allah ce to ku cika wannan alkawari da yarjejeniya da ke tsakanin ku da Allah ɗan uwa mun fahimta ko dukkan mun nan dukkan mun nan akwai yarjejeniya da alkawari tsakanin mu da Allah akan in mun zo duniya za mu bauta ma Allah a bisa tauhidi za mu bauta ma Allah da ikhlasi duka malam mun yi alkawari da Allah innal ahda kana mas'ula duka mun yi alkawari duka mun yi alkawari da Allah mun yi yarjejeniya da Allah cewa idan ya kawo mu duniya za mu bauta mishi da tauhidi za mu kaɗaita shi da bauta kuma za mu bauta mishi da ikilasi wa iz akaza rabbuka min bani adama ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Allah ya ce wa iz akaza rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum Allah ya ce ka tuna yarjejeniya da alkawari da Allah ya rika da ƴaƴan Adamu ba mu ba kenan jama'a Allah ya ce tun suna cikin tsatsan Annabi Adam alaihi salatu wassalam wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai ya shaidantar da su akan kansu da kansu bai ce mala'iku ku zo ku zama mun shaida za mu yi alkawari da 'yan adam ba bai ce aljanu ku zo ku zama mun shaida za mu yi alkawari da 'yan adam ba Allah ya ce sai na sa su mutanen su zama shaidu akan kansu da kansu jama'a mun fahimta Abdullahi dan Abbas ya ce wannan yarjejeniya da alkawari da Allah ya rika da 'ya'yan Annabi Adam alaihi salatu wasalam tun suna tsatsan Annabi Adam alaihi salatu wasalam ba wai Allah ya yi alkawarin bai ɗaya ne ya ce kun yarda za ku kaɗaita ni da bauta za ku bauta mini da ikilasi ni ne abin bautanku sai muka ce eh Allah mun yarda Abdullahi dan Abbas ce ba haka aka yi ba one by one Allah ya yi alkawari da kowa Allah ya tambaye ni idan na kawo ka duniya za ka bauta mini da tauhidi na ce Allah zan bauta ma da tauhidi za ka bauta min da ikilasi na ce Allah zan bauta ma da ikilasi Allah ya tambayi arma arma in ka zo duniya za ka bauta min da tauhidi ya yi alkawari ma Allah zai bauta ma Allah da tauhidi wannan yarjejeniya matata ta ɗau wannan alkawari ‘ya'yana sun ɗau wannan alkawari ‘ya'yanka sun ɗau wannan alkawari matanka sun ɗau wannan alkawari dukkan bayi sun yi wannan alkawari da Allah wa ashhadahum ala anfusihim Allah sai kuma ya sa su mutanen su zama shaidu akan kansu da kansu kuma muka ɗauki shaidar muka ce Allah mun ɗauka Allah sai ya ce an ta ƙulu yawmal qiyamati bi ma'ana li Allah ta ƙulu yawmal qiyama Allah ya ce to na sa ku shaida ni don kar ku ce mini in mun haɗu da ku ranar alƙiyama kar ku ce mini inna kunna an haza kafirin Allah game da wannan alƙawari da yarjejeniyan mun rafkana Allah mun manta Allah ya ce kar ku zo ku ce mini kun manta Allah ya ce kar ku zo ku ce mini kun manta an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hada gafilin Allah yace karfa ku zo ranan alkiyama ku ce kun rakkana kun gafala kun manta wannan yarjejeniya da alkawari Allah ce kar ku zo ku ce mun kun manta ɗan uwana ina da mun ji ai shine a wani waje yake cewa wadkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Allah ya ce, Wadkuru ni'imatallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya ni'imtar da su a kanku, sai ya ce, wa mithaqahu allazi wathaqakum bihi da kuma yarjejeniya da alkawari da Allah ya kulla da ku. Iz qultum sami'ina wa ata'na. Allah yace ku tuna fa kun ce kun ji kun bi Allah yace kun ce mini kun ji kun ce kun bi iz qultum sami'na wa ata'na Allah yace kun ce mini kun yarda Allah yace kuma kun ce mini za ku bi kuma innal ahda kana mas'ula to shine Allah yace wa malakum la tu'minuna billah me ya same ku ba za ku yi imani da Allah ba war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum bayan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku saboda ku yi imani da ubangijinku wa qad akhadha mithaqakum kuma Allah ya riga ya riki alkawari daga gare ku in kuntum mu'minin in dai ku mu'minai ne to ku yi kokarin cika wannan alkawari da yarjejeniya da ke tsakaninku da Allah jama'a mun fahimta ko shine sai kaji Allah yana cewa wala tashtaru bi ahadillahi thamanan qalila ma inda kun yanfadu Allah ya ce wala tashtaru bi ahdillahi thamanan kalila Allah ce kar ku musanya da alkawarin Allah wani dan kudi kankani inji Allah kar ku dauki alkawarin Allah yarjejeniyan da ke tsakanin ku da Allah ku ajiye shi a gefe Allah ce saboda neman abin da za ku ci Allah ce kar ku yi haka jama'a mun fahimta wannan alkawari zaka yi addini zaka yi addini za ka bauta ma Allah bisa tauhidi Allah ce karka musanya wannan alkawarin da wani kankanin kuɗi a rayuwar duniya duk abin da ke duniya duk yawansa Allah na kiransa kankani saboda ba shi da wuyan karewa Allah ya ce wala tasharu bi ahadillahi samanan kalila kar ku musanya alkawarin Allah da wani kankanin abin duniya innama inda Allahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah yace ku sani iyaka abinda ke wajen Allah shine mafi alkhairi Allah yace inda kun sani Allah sai yace ma indakum yanfadu Allah yace duk abinda ke wajen ku zai kare wa ma inda Allahi ba Allah yace abinda ke gun Allah baya karewa abinda ke gun Allah baya karewa amma abinda ke wajen ku fa yana karewa ko dai ka kare ka bar dukiyar ko dukiyar ta kare ta barka a cikin biyun nan wanne ne ba mu taba gani ba babu babu ko ta kare ta barka ko ka kare ka batta ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba abinda ke gare ku Allah ya ce zai kare abinda ke wajen Allah abinda Allah ya muku tanadi Allah ce shi baya karewa baya karewa baya karewa abin da ke wajen Allah baya karewa shi yasa wanda ya gaskata Allah ya gaskata ranar alkiyama zaka ga kullum damuwarsa gina kiyamarsa duk wannan harkowa da kaga muke yi a rayuwar duniya duka zai wuce duka zai wuce duka zai wuce duka zai wuce amma mai hankali shi ne wadda ya fi juyar da tunaninsa zuwa ga wancan masaukin ai haka Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata dunya
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Allah ya ce bal tu'thiruna al-hayata dunya Allah ya ce bari kuna fifita rayuwar duniya duk al'amari idan ya shafi duniya ne to Allah ya ce anan kuke fifita al'amuran bal tu'thiruna al-hayata dunya Allah ya ce kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce kuma lahira ita ce mafi alkhairi ita ce mafi wanzuwa ita ce mafi tabbas lahira ita ce mafi tabbas lahira ita ce mafi tabbas idan ka dace ka dace dacewa ta har abada dacewa ta har abada mala dacewa ta har abada amma in duniya ne ayoyin ga sunan anan gaba kaɗan da mu karanta su insha Allah yadda Allah ya faɗi sirrin yadda duniya take walakanci ma bayi yadda duniya take walakanci ma bayi yadda duniya take walakanta bayi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya la'ananniya ce ad-dunya mal'una duniya la'ananniya ce saboda yadda take yaudaran bayin Allah kuma bukata ya gagara biya ka sadaukar da lokacinka da tunaninka da ƙarfinka har ya zo ya ƙare kuma ka ɗaga wani abu a duniya takamamme da ta makara ka rasa haka ne ko ba haka ba ka dubi kai ne ta maka na zumunci ka rasa abu ka rasa abu wadda ya shekara arba'in shekara hamsin shekara sittin a duniya bai fi ƙarfin shinkafa mudu goma ba me ya tsinta a duniya me ya tsinta a duniya babu to haka take idan ta yaudare ka idan ta yaudare ka sai ka tara mata shekarun ka tara mata lokacin sai ka ga ka kai wannan shekarun wallahi ba za ka iya daga qur'ani ka karanta ba sharrin duniya kenan kuma bukatan ka bibiya ba wallahi Allah ma qur'ani ba za ka iya dauka ka karanta shi daidai ba kuma ka ba ta shekara 60 wallahi malam ba abinci ba ruwa da za ka sha mai kyau wallahi ba ta baka ba haka take yi haka take yi shi yasa masu zurfin tunani suke mata shika uku su ba ta takardanta abinci dai ka nemi abinci ka kare mutuncinka ka kare mutuncin addininka amma karka yadda ka fifitar da kowace harka a duniya akan lahiranka karka yadda kar wani hada-hada a rayuwa ya fifita wallahi malam akan neman kiyamarka aji talauci da duk bala'inta in ka mutu ai dole ka fita harkanka ba shi kenan ba to idan ka dace ba magana ya kare ba haka ne Allah ya mana muwafaka Allah ya mana muwafaka Allah ya mana muwafaka Allah ya ce wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiran ku saboda ku yi imani da ubangijinku wannan kira har ranar alkiyama kiran yana duk lokacin da aka karanta maka alkur'ani aka karanta maka sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam to ai kira ne da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ko to abinda ake bukata kai kuma ka gaskata ka yi imani wa kad aka zabi tsakakun Allah ya rike alkawarinku mun yi alkawari da yarjejeniya da Allah cewa za mu yi addini a bisa tauhidi mu kadaita Allah da bauta shi kadai babu abokin tarayya mun yi alkawari ma Allah za mu yi addini da ikhlasi za mu bauta ma Allah tsakaninmu da Allah za mu yi addini tsakaninmu da Allah in kuntum mu'minin Allah ya ce in kun kasance mu'minai to ku tsaya akan wannan alkawari ku sauke wannan yarjejeniya da yake tsakaninku da mahalicinku domin samun rabautuwa a ranar alkira Allah ya ba mu ikon sauke wannan alkawari da yarjejeniya Allah ya ba mu ikon sauke wannan alkawari da yarjejeniya ka san wani wadda Allahu akbar ga sunan sahabban annabi min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Allah ya ce min almu'minina rijalun Allah ya ce daga cikin mu'minai Allah ya ce akwai waɗansu mazaje sadaku ma ahadullah alaihi sun gaskata ma Allah alƙawarin da suka ma Allah duk abin da suka ma Allah alƙawari Allah ya ce sun cika alƙawarin su faminhum daga cikin su man qada nahabahu Allah ya ce akwai wanda ya gama kwantirakin sa aljanna ya riga ya samu pass mark jira kawai yake yi mutu shi yasa tun aduna ce wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne qazana habahu ya riga ya gama kontraki wa minkum man yantazir daga cikin su akwai wadda suke dako su ma su karasa nasu kontrakin wa ma baddalu tabdila Allah ce amma ba su canza ba suna nan ana ci gaba da buga aiki to amma yau kaga malam addini gobe yau addini addini gobe iskanci iskanci haka ne innamal a'malu bil kawatin baka san akan me da a rufe ka annabi yace annabi yace rayuwa addini aiki akan me ka ciki ce anan labari yake innamal a'malu bil kawatin karshen ka karshen ka a ina za a ritsa ka annabi yace anan labari yake a ina za a ritsa ka to in da a ritsa kan da ama flashing a wayanka ne ka gani babu jama'a mu ci tsoron Allah jama'a mu ci tsoron Allah mu ci tsoron Allah mu gyara mu yi ma kan mu fadanta da su ajali a kowane lokaci zai iya cin mana mutuwa ba a dawowa balle mutum ya gyara iya abin da muka tarkata muka tafi da shi da wannan za a mana hisabi a mana sakamako Allah ya sa mu dace sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik